على النبي الكريم باب في صلاة الخوف babi game da sallar tsoro sallar tsoro in musulmi suna cikin halin tsoro to duk yadda tsoron yake in tsoro ne mai sauƙi in ma mai tsanani to ba a ɗauke musu yin sallah ba kada su bari lokacin sallah ya wuce ba su yi sallah ba kamar lokacin da ake cikin yaƙi to kaga in ya zan ko ana cikin yaƙi ba a yadda musulmi su jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce ba ina ga kuma ana zaune lafiya mutum ya zama ne ya ƙi sallah har lokacin ta ya wuce kila wai saboda kai ne ka ciyo ko wani abu kai mai abin ga abinda a shari'a shine matukar mutum na bisa hankalin kansa to baya halatta ya bari lokacin sallah ya wuce yayi sallah duk akan halin da yaka iyawa in yana iya yanta kamar da an kace da ruku'i da sujuda ya in bai iyawa duk dai kamar yadda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku bi Allah gurgudun samun ikon ku amma baya halatta ga duk mutumin da ya mallaki hankalin kansa ya bari lokacin sallah ya wuce bai yi ta ba Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance abin farlantawa abin samu lokuta akan muminai to shine akwai sadda musulmi suke cikin tsoro kamar lokacin yaƙi ko yaƙi ko ko duk dai halin tsoro to mafi yawa yaƙi kaga ba gida aka yi dai ba sai an fita to kaga sadda duk musulmi kuma sun ka hita daga garin su to sallar ƙasar za su yi sallah mai raka'a hudu su mai sheta raka'a biyu to in yaya za a yin sallar tsoro cikin halin tafiya yaya za a yin sallar tsoro cikin halin zaman gida in ma tsoron ya yi tsanani to an ɗauke musu jam'i sai kowa ya yi sai su yi sallah da guda-guda kowa ya wa kai ne duk dai halin da za a yin sallar tsoro shi zai bayani sallar tsoro ta zo cikin ƙur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata ta aikace sai dai kamar yadda hadisai sun ka nuna sallar tsoro ta zo da sigogi daban-daban to zai kawo siga guda daga cikin sigogin da na tabbata cikin hadisi shine yace wa salatul khawfi sallar tsoro fi safar cikin halin tafiya idza khaful adu in sun ji tsoron makiya maƙiya kila ko kafirai waɗanda aka yaƙi da su ko kuma yanzu masu satan mutane don ha ganin da duk inda sallah ta cimma mutane sai su tsaya su yi abinsu yanzu dogon awon ga in ka wuce bakura ko sallah ta cimma kana fara tsayi don ku yi ka yi sallah mai tsada kaji to kaga yanzu ba ko ina to sadda duk dai ana cikin halin tsoro in na yaƙi ne in ba na yaƙi ba sadda duk musulmi suna cikin tsoro to duk irin yadda tsoron ya zama tsoro ya yi tsanani ko mai sauƙi ne ko mai tsanani in lokacin sallah ya ba a ɗauke musu ba dole su yi sallah ba a cewa tun daga halin da muke cikin mu bari sai tsoron ga ya goshe a'a a yi sallah cikin lokacinta yace idza khaful adu in sun ji tsoron maƙiya to yadda ake yin ta in cikin halin tafiya ne an ya taƙaddama al'imamu liman shi wuce gaba bi ɗa'ifatin da ɓangaren jama'a guda sai ya raba jama'a biyu ya yi sallah da ɓangare guda ɓangare guda kuma su yi tsaro in an samu sa'a maƙiyan da muka tsammani suna tsakaninmu da alƙibla gehen alƙiblanmu suke to kaga nan sai ya raba jama'a gida biyu ɗayan biyu sai a zo a yi sahu biyu ‘yan an kai sahu biyu in yayi kabbara shi liman sai dukkansu su yi kabbara da sahun harko da na biyu sai ya yi karatu in yayi karatu sai shi ruku'i da sahun harko waɗanda ka biyatai su ko sahu na biyu sai su yi tsayin su ba su yin ruku'i kaga sai su yi tsaro kenan in ya ɗauko ko daga ruku'i sannan sai waɗanda sahu na biyu sai su su yi ruku'i in sun kai ruku'i sun ka ɗau hako sannan sai liman da sahun harko sai su ce su yi sujuda sahu na biyu sai su yi tsaye ba su biyan liman wurin sujuda sai su yi tsaye su yi tsaron makiya in ya gama sujuddai tare da sahun harko ya miƙe garka a ta biyu sannan sahu na biyu sai su ce su yi sujuddan in sun kai sujuddan sun ka taso to na sahun farko sai su yi da baya da baya su koma sahu na biyu na sahu na biyu sai su yi gaba su koma sahun farko sai ya yi karatu ga raka'a ta biyu in ya yi karatu sai shi ruku'i in ya yi ruku'i tare da sahun farko na biyu su tsaya su yi tsaro in ya ko daga ruku'i sannan sahu na biyu su su yi ruku'i kamar da yadda an kai raka'a farko to haka za su yi daɗa ha'a sallama sallah nau'i nau'i nau'i guda kenan ko kuma yanzu makiyan ba tsakaninmu da alƙibla gehen kudu muka tsammanin su to ko gehen arewa ko yamma to sai ya raba jama'a biyu bangare na farko sai su fuskanci inda makiya suke ba sallah za su yi ba su ba su kabbarta sallah sai ya yi sallah tare da bangare na da bangare guda kaga tun da kasar ta raka a biyu ne ko to in yayi raka'a guda tare da su sai ya miƙe tsaye ga raka'a ta biyu in ya miƙe ba karatu zai yi ba sai ya tsayi nai ko ya ci gaba da zikiri ko wata addu'a ko dai wani abu amma ba karatun sallah zai yi ba to waɗannan sai su kawo raka'a guda ga kansu aga sun samu raka'a biyu sai su sallama in sun ka sallama sai su ce su an san mu waɗancan tsaro waɗancan sai su taho kaga shi liman cikin raka'a ta biyu kenan nan tsaye yana jiran su sai su kabbarta sai ya yi kingin raka a guda da ta rage mai tare da su ya sallama in ya sallama sai su tashi su kawo kingin raka a guda shi kenan an ƙari sallah ina fatar kun fahimta akwai dai sigogi da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar tsoro wani ɓangare kuma sai an ka ce ya yi raka a biyu ya raba jama'a biyu bangare guda su sai su yi tsaro guda su su yi sallah tare da liman yayin raka'a biyu tare da waɗanga ya sallama su sallama sai su su an san waɗancan tsaro sai su taho ya koma sallamawa ya koma kabbartawa ya koma yin raka'a biyu tare da waɗanga jama'a da sun ka taho ina fatar kun fahimta kaga raka'a biyun da ya na farko su afarilla biyun da yayi da waɗanga jama'a na biyu nafila ne yana daga cikin hujjojin mai farilla ya koyi da mai nafila haka dai to akwai sanda ma in tsoron ya tsananta ma sai a yi raka a guda ɗaya a sallama a ta zuwa yaƙi mun karanta hadisi mai sallah raka a guda halin tsoro cikin bulugul marami ko to raka a guda za a yi sai a sallama shi kenan to haka dai to yanzu ya kawo siga guda daga cikin sigogin da na tabbata ga sallar tsoro ya ce idan khaful aduwa in sun ji tsoron makiya an ya taƙaddama al'imamu sai liman ya wuce gaba da ɗa'ifatin da ɓangare guda ya kasa jama'a kashi biyu to sai ya wuce gaba da ɓangare guda waya da a ɗa'ifatan sai ya ɓangare guda muwa jihatul aduwa suna masu fuskantar makiya kaga kenan ba za a yi sake ba dole a taya abin ga fa yusallil imamu sai liman shi sallah bi da'ifatin da bangaren gada a tare da shi raka'atin yayi sallah raka'a guda tun da sallah sallar kasar ta za a yi ko cikin halin tafiya kaga raka'a biyu za a yi to waɗanga bangare da a tare da shi to sai shi raka'a guda tare da su thumma yazbutu qa'iman sannan sai shi tabbata tsaye ga raka'a ta biyu ba karatu zai yi ba wa yusalluna li anfusihim sai su yi sallah ga kawunan su raka'atan raka'a guda sai su kawo raka'a guda ga kawunan su kaga sallar ta cika raka'a biyu ko sun mai sallimuna sannan su sallama in sun sallama ba a tsayawa azkar ba lokacin azkar ba ne yanzu a can a yi ta azkar ɗin ana tsaro fa ya ƙifuna sai su tsaya makana ashabihim bagirin abokansu abokan can nasu da a can suna tsaro to yanzu tun da sun gama sallah sai su te su an san muhu tsaro ko sun mayati ashabuhun sannan abokan can nasu da ke tsaro sai su zo fayyuhrimuna sai su yi harama khalfal imami bayan liman fayusalli bihim raka'ata thaniya sai liman ya sallaci raka'a ta biyu tare da su shi yanzu liman bayan raka'a ta farko tare da waɗancan ba to sai ya yi raka'a ta biyu tare da waɗanga thumma yatashahhadu sannan shi tafiya wa yusallimu ya sallama sun mai kaduna sannan su waɗannan kaga sun sami raka a guda tare da liman ko sannan sai su ranka a raka'atul latifa ta tum raka'a da ta kubce musu in liman ya sallama sai su tashi su kawo raka'a da ta kubce musu kaga shikenan kowa ya samu raka'a an yi raka'a biyu sallar kasaru sannan kowane bangare kuma ya samu raka'a guda tare da liman to wannan siga guda ce daga cikin sigogin da na tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda ake sallar tsoro wayan sarifuna sai su juya haka za ya tsalu kamar hakan ga liman ke aikata a fi salatul fara'id cikin sallolin farilla kulle ha dukkansu illal magariba in bancin mangariba to kaga ita mangariba raka uku gare ta ko to yaya zai yin kuma ita ba ta da kasar to yaya zai yi ya ce fa innahu yusalli shi liman zai yi sallah bi da'ifatul ula da bangare na farko ya raba jama'a bangare biyu sai ya yi sallah da bangaren farko raka'atai na raka'a biyu wabi thaniyati bangare na biyu kuma in yayi raka'a biyu tare da sai su tashi su kawo raka'a ta uku sai su sallama sai su sai su an samma ƴan uwansu dake tsaro to wayu salli wabi thaniyati ga jama'a na biyu kuma raka'atan sai shi raka'a guda in yayi raka'a guda ya sallama sai su tashi su kawo raka'o'in biyun da na kubce musu shikenan an kammala wa in sallabihim to wannan cikin halin tafiya kenan ko in ana kasaru wa in sallabihin in zai yi sallah ne da su fil hadar cikin halin zaman gida kaga salatul khawfi har gida ana yin ta ba dole sai cikin halin tafiya ba li shiddati khawfin don mun samu labarin ga yan abin ga nan tafi bandits ga sunan tafi sun hawo masu sukan su to kaga cikin halin tsoro ake sai kowa ya dauki makami sai a tai bayan gari a tarbe su ba mu bari su shigo mu na gari to ana nan bayan gari wurin jiran su sai ga lokacin sallah ya yi kaga nan ma sallar tsoro za a yi don kaga ya nuna sallar tsoro ba sai cikin halin tafiya ba ana yanta cikin halin tafiya ana yanta cikin halin zaman gida eh shi ne ya ce wa in salla bihin fil hadar in zai yi salla ne da su ga halin zaman gida li shiddati khawfin saboda tsananin tsoron da ake ciki salla fi zuhur kaga yawan sallah raka'a hudu za a yi ko ba a kasaru tunda halin zaman gida ne za a yi sallafi zuhur wal asr wal isha ga sallar az-zuhr da sallar la'asar da sallar isha'i sai liman yayi salla bi kulli da'ifatan da kowane bangare raka'atai ne raka'a biyu sai yayi raka'a biyu da bangaren farko in yayi raka'a biyu an kai tahiya sai ya tashi ga raka'a ta uku sai yayi tsaye ba karatu zai yi ba sai su tashi kowa ya kawo makai ne raka'a biyu sai su sallama a ga sun samu raka'a hudu sai waɗancan da ka tsaro su taho su kuma sai liman ya ida raka a biyu tare da su ya sallama sai su tashi su kawo kingin raka a biyun da na kubce musu kaga an yi raka a hudu muna tare to wali kulli salatin kowace sallah azanun tana da kiran sallah wa iqamatun da da iqama ba ba halin tsoro ake ciki ba kenan ko ko kila tsoron bai tsanani ba in tsoro ya tsanani na maga da kiran sallah yake eh ma'ana in tsoron bai tsaye kamar yanzu muna jiran bandits in ba su taho ba kaga halin tsoro na ko to sai a yi kiran sallah a yi ikama waya zashtar da alhaufu amma in tsoro ya tsananta an zalika daga haka tsoron ya kai gaba a ma samu a yi jam'i to sallau wuhudanan su yi sallah da guda guda in ya zan ko jam'in ba a iya haɗuwa a yi to sai su yi sallah da guda guda bi ƙadar ɗaƙatihim da gwargwadon ikonsu kowa ya gwargwadon iko ne mushatan su yi sallah suna tafi ƙasa aure kubanan ko suna haya akan bisashensu akan abin hawansu nan ya halatta sallah akan abin hawa sallah farilla akan abin hawa ta halatta amma da sharaɗi ga halin tsoro kawai ko mashi na suna tafiya ƙasa ausa'i na koko suna gudu a gani ‘yan ana tafiya ‘yan ana gudu ‘yan ana tsaye ‘yan ana bisa abin hawa duka ya halatta a yi sallah amma dai kada a bari lokacin sallah ya wuce ba a yi ta ba mustaƙabilil ƙibla suna masu fuskantar alƙibla wa gaira mustaƙabili ha koko ba suna masu fuskantar ta ba in ya zan tsoron ya yi tsani kila yanzu maƙiya na koro su ana gudu kata kata kuma ga maƙiya nan bayan su kuma ga lokacin sallah yayi to kaga nan fuskantar alƙibla ba sharadi bane ruku'i da sujuda ba sharadi bane iyaka kai al'iqama Allah kana gudu kana iqama in ka kare iqama kai kabbara harama ana na ana ta gudu ya kai fatiha kai sura sai kai Allahu akbar ka kaddara kai ruku'i tunda ruku'in bai yiwa gudu akai eh sai ka dauko ko daga ruku'i haka dai za a yanta da kaddarawa a a kare to Allah shi amintar da mu to mu tsaya nan ko a wuce a tsaya nan ko na addarasa to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta don haka ga al'amarin sallah babba ne kuma musamman yin ta cikin lokaci to in ya zan ko ana cikin halin tsoro ba a yadda lokaci ya wuce ba ina gaba a cikin halin tsoro kai zaman nan kawai kai aiki haka office ko kasuwanci haka akwai kwastomomi zai yawa ka zan ha gangami jo ba ka sallar azur da la'asar sai ka dawo gida bayan rana ta haɗi kaga wannan ya zama ganganci Allah ya shiryar da mu. Madalla.